بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ce daidai da 22 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 25 ga watan april shekara ta 2011 wannan shine kasar na 38 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafa babban malami Professor Zaid Abdulkarim Zaid Allah ya saka mishi da alkhairi muna ƙarƙashin al-mabhasu salif wato gaba ta uku wadda take bincike dangane da adda'awatu sirriya tarihin da'awa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara a musulunci ya fara shi a sirrance ne menene yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zaɓi fara yin da'awa a sirrance fiye da a bayyane tare da cewa kuma da'awa a bayyane ita tafiya da da'awar da manufar ita kuma tafi samar da jama'a amma wani dalili yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara a sirrance wadda ita kuma da'awar za ta daɗe cikin rauni kuma ba ta samar da jama'a cikin gaggawa sannan ba a yi wa ainihin da'awar kyakkyawar fahimtar da ya kamata shi ne malam ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya fara da'awar shi a ɓoye ne a sirrance a ƙarƙashin haka sai ya zama kenan jama'ar da suka fi kowa kusanci da shi su ne kaɗai za su samu labarin da'awar matar shi ƙannan shi 'ya'yan shi abokai na kusa da makamantan haka don haka aka samu khadijatu kubra sai kuma sirikin shi warakatu ibn naufal wanda malami ne sannan al'imamu ibn kasirin ya ba da labari gamsashe dangane da warakatu ibn naufal cewa sirikin annabi sallallahu alaihi sallama ne domin dan baffa ne ga khadijatu kubra sannan kuma malami ne daga cikin malaman nasara asalin malaman nasara waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su da cewa in sun ji ayoyin Allah sun sauka kuka suke saboda sun san cewa abin da Allah ya faɗi gaskiya ne to sai kuma ibn al-qayyim a inda malam zaidu yake cewa wa yaqulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala shi kuwa ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi cewa yake wa aslama al-qis waraqatu ibn nawfal sai reverend warakatu dan naufal ya musulunta alqis shine reverend father na fata an gane wa tamanna an yakuna jaza'a kuma yayi fata yayi buri ina ma da a ce a san da za a fara da'awa din shi saurayi ne iz yukhruju rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qaumuhu a lokacin da manzon Allah jama'a shi za su fitar da shi su kore shi daga garin warakatu ya burin ina ma a lokacin shi saurayi ne kenan wannan yana nuna duk abin da ya shafi kaifin basira da ba da shawara da shiryarwa da consultation dangane da al'amarin manajin da gudanar da da'awa to yana kan tsofaffi ne waɗanda suka goge suka gajiya da yau idan abu ya kai ana son a yi amfani da ƙarfi kuma fa sai an samu matasa domin a wannan lokacin da za a fitar da annabi sallallahu alaihi sallama annabi yana bukatar ya samu wasu matasa ne kewaye da shi waɗanda za su yi muzurai domin a wannan lokacin ba lokaci ne na nasiha ba warakatu ya san waɗannan baƙaƙen arna mashaya burkutu masu ashar ba za a yi musu nasiha su ji ba amma a lokacin nan inda samari za su tashi su ce ba mu yadda ba za a yi bala'i za a yi tashin hankali za a yi kaza sai ga su waɗancan kafirai su ja baya su ce waɗannan 'yan iska ne za su yi kaza za su yi kaza ina fatan ku fahimci hikimar da ta sa warakatu ya ce ina ma da sadda ba a kori annabi sallallahu alaihi wa sallama shi saurayi ne da ya tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku manta da kissar da muka ta ishara a baya kuma za mu zo mu same ta cikakkiya lokacin da aka sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma dangin shi da suka goyi bayan shi sanction wato takunkumi na tattalin rayuwa aka ce kada a yi magana da su ko sun yi magana ka a tanka musu kada a siyar musu ko sun kasa kada a siya kada a auren musu in sun zo neman aure in an auri su kuma a mayar aka takura musu rayuwa a lokacin ina dattijo abu talib yana nan duk abin da dattijo zai yi roƙon arziki zai yi ya ce ku taimake mu abin da kuka yi mana bai dace ba a wannan lokacin kuma irin waɗannan mutanen ba irin waɗannan nasiha suke ji ba jajircewa suke gani za ta zama barazana gare su na haka da wani matashi ya tashi ya tsalle ya zullo ya ce bai yadda ba cikin samari yan uwan shi sai wani ya goyi bayan shi sai wani ya goyi bayan shi kafin tafiya ta nisa sun zama su shida la'asar sakaliya suka je suka kewaye ka'aba suka miƙe tsakiyar manya-manyan kafiran makka suka ce ba mu yadda da abin da aka yi wa banu hashim da banu abdulmutallibi ba a ƙarƙashin jagorancin da annabi ya musu suka abin nan suka karbi addini ko suka goyi bayan shi saboda shi dangin su ne ƙarshe ba a kwana ba an tashi sai da aka yaga wannan takardar zalunci aka ce to yanzu da annabi da shi da jama'a shi su dawo don hakan dukkan mai da'awa ku kiyaye yana buƙatar matasa a kewaye da shi kuma dukkan mai da'awa ya yi taka tsantsan duk abin da matasa suka yi ko da ba daidai ba ne wajen implementation wajen zartar da wani abu to kai ya ba su absolute condemnation a cikin jama'a akwai hadarin haka ko da matasan nan 'yan shalisho ne ko da matasan nan 'yan kaza ne ko da matasan nan 'yan kaza ne kar ya yadda in wani ya ce musu 'yan iska shi kai ya ce musu 'yan iska ku kiyaye wannan da kyau domin a lokacin da zai buƙace su to lokacin waɗancan da suka lakkana mishi ya ce musu 'yan iska ba za su tsinana mai komai ba shi yasa ku kiyaye wannan a ƙarƙashin wannan kuka ga wani lokaci da aka samu wata tarzoma a tsakanin muciya da cikaji akan transformer na wutar lantarki da aka ɗauke wa mutane shi ya zama wata guda ba su da wuta suka ji gwamna zai zo musu suka je suka tsaitsaya da ainihin takardu da kwalaye suna nuna ga halin da suke ciki peaceful demonstration kuma ta tabbata baka da yadda za ka yi suka a kanta a haƙƙin ƙasa ne ko addini shine mutum ya nuna shi fa ga halin da yake ciki ba tarzoma ba ce ba ta da hankali ba suka zo suka tsaitsaya bakin titi yan sanda suka zo suka yi harbi aka jefa tiya gas sannan sai wuri ya rikice gwamna ya buɗe baki ya ce yan iska ne sai na ce ba yan iska ba ne ɗalibanmu ne mu ne ma muka sa su a wannan lokacin in na karbi kalmar 'yan iska ne waɗannan matasan su ne muka sa suka tsare mana akwati lokacin da za a zaɓi shi gwamna 'yan iska ne suka yi haka ba 'yan iska ba ne idan a lokacin nan na karbi cewa eh ko da ba 'yan iska ba ne amma yin kansu ne amma muka sa su su fito su tsaitsaya sun ji za ka zo su suka zaɓe ka su suka a kafa su suka tsare su suka raka maka akwati amma wakilanka da ke tare da su ba su maka aiki na haka ba su taɓa baka labarin halin da jama'an nan suke ciki ba a ƙarƙashin haka su fito da kansu su faɗa mu muka sa su to ku kuka sa su a hayaniya muka ce a yan sandanka ne suka yi harbi su suka jefa tiya gas to dole ne mu gane wannan jama'a na haka dukkan da'iya ya yi kuskure idan ya raba zumunci tsakanin shi da matasa dukkan da'iya idan ya nuna matasa wawaye ne 'yan iska ne ba shi da bukatarsu da'awar shi takari ba inda da'awar shi za ta je kowane ne shi tun da ji gashi waɗannan malamai ne daga cikin malaman farko na nasara kuma waɗannan su ne sahabbai daga cikin sahabban farko na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga jiya sun ga yau sun karanta na da sun karanta na yanzu sannan sun fahimci haka sannan karanta qur'ani ka ji ba inda za ka ji alkur'ani ya yi yabo zuwa ga tsofaffi saboda suna da ƙarfi amma me ce innahum fityatun wannan kawai in aka tsaya a nan nan kawai ko ba a ci gaba ba ka ga menene mubtada ne ko ya isar innahum fityatun Allah yake matasa ne amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu sai ce me wa zidnahum huda muka ƙara musu imani da shari'a akan imaninsu anan ne Allah ya faɗi a gaba sai ce iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha ubangijinmu shine wanda ya halicci sama da ƙasa fau fau fau ba za mu haɗa kowa tare da shi ba anan ba tsohon da zai iya duban mai martaba ya faɗa mai haka ka kiyaye wannan da kyau amma matashi zai dube shi ya ce ranka ya daɗe eh wallahi ba za mu ji magana ka ba sam sun ta saba wa Allah ta saba wa annabi ba za mu bi ba amma tsofaffi sai a ce to ranka ya daɗe za mu je mu nazari ya harare su ya ce magana da na faɗi za ku yi nazari sai a mun yadda ranka ya daɗe to wannan tsofaffi a irin wannan fagen ba sa amfani ku kiyaye da haka musulunci yana buƙatar matasa game da jajircewarsu da turjewarsu musulunci kuma yana buƙatar tsofaffi saboda su ba da shawara su haskaka in kuma abu zai kai ga wauta su su shigo su faɗi kalmomin da za a gyara kenan babu banza a musulunci sai wanda ya mai da kanshi banza amma kawai kai by merely looking at him kawai ka ga wane ne dan saurayi ne ka ce dan iska dan tsoho ne ka ce mishi sakarai ko out of date ka yi kuskure bashi ya mai da kanshi lalatacce da kanshi shikenan duniya ta gan shi amma ina gaya maka a matsayinka na mai wa'azi in ka zo za ka yi wa'azi duk yan shulushu da ke kewaye da wurin za su naba'a ne su ji mai malam zai ce in kika ji malam ya faɗi wata kalma wadda suka fahimci faɗa ce tsakaninsu da shi dama su cikin faɗa suke in kuma suka ji malam ya dan kwarzanta su ya nuna su abokan aiki ne zaka ga kenan an taso da himmar da ke jikinsu kuma za ga a shirye suke su babbarnar da suke so da haka du'at kowa ya dawo cikin tetayin shi game da matasa kuma ku je ku saurari wancan jeren giya kasusuwa da ne na sa musu matasa abokan aikin da'awa to malam yake cewa dai yayi burin ina ma a ce shi saurayi ne a lokacin da za a kori annabi sallallahu alaihi wa sallam dan lokacin samari ne kawai za su iya aiki wa qala sheikh muhammad ibn usaymin muhammad ibn usaymin Allah ya ji kanshi yace wa li hadha naqulu dan haka mu muke cewa awwalu man amana bihi minan nisa'i khadija khadija ita ce farkon wanda ta yi imani da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin mata wa minar rijali daga maza kuwa waraqatu ibn nawfal shine waraqatu dan naufal walakinahu mata mubakkiran sai dai shi waraqatu ya rasu da wurwuri jiddan kwarai da gaske mimma aujada khilafan haula islami wanda rasuwar shi da wuri ita ta samar da sabani ma game da ya musulunta ko bai musulunta ba rasuwar shi da wuri ita ta sa aka manta ma da shi ne farkon musulmi ne ko abubakar a cikin maza na ga da yawa malaman tarihi sai su ce abubakar ne farko a cikin maza amma warakatu a cikin maza shi ne fara imani wallahu a'lam malam yace Allah shi ne su sanin daidai a duba Muhammad ibn Usaimin ya faɗi haka a cikin sharhul aqidatul wasitiyya juz'i na biyu shafi na 280 malam yake cewa salisan mutum na uku wajen musulunta shine Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu رابعا نهد علي ابن أبي طالب سي علي بن أبي طالب وهو أول من أسلم من الصبيان daga cikin ƙananan yara kuma dan a lokacin bai kai a ce mai matashi ba daga cikin ƙananan yara aliyu dan abu talib shine farkon wanda ya fara musulunta khamisan na biyar sai zaid ibn harisa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bararrun bayi irin su bilal irin su wane da wane to zaidu shi ne ya fara musulunta domin shi bararren bawa ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma awwalu man amana bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutlaqan amma ana magana farkon wanda ya fara imani da annabi kai tsaye fa aktharul aqwali mafi yawan magana bal yakadu yakunu ijma'a ita wannan maganan ma tana dab da ta zama haɗuwar malamai ala annahu khadija akan cewa khadija ce farkon wadda ta fara musulunta kai tsaye radiyallahu anha wa ardaha Allah ya yarda da Khadija kuma Allah ya sa Khadija ta yarda da abin da Allah ya mata a sha ƙasa malam ya ce unzur ibn al-qayyim ka duba ibn al-qayyim a cikin littafin shi jila'ul afhami fi salati was salami ala khairil anami wane mutum shafi na 123 wa shami da ashekhu shami a littafin shi subulul huda war rashad a juz'i na biyu shafi na 402 وقال مالن شامي yake cewa qala abu umar baban umar shine ibn abd albar kenan yace ittafaqu ala anna khadija awwal man aslam malamai sun haɗu akan cewa khadija ita ce farkon wadda ta fara musulunta a man amana wa qala abu al-hasan ibn al-asir al-imam ibn al-asir ko cewa khadijatu awwal khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin Khadija ita ce farkon halitta Allah da ta fara musulunta da haɗuwar dukkan musulmi wa qarrahu zahabi al-imam zahabi ya tabbatar da wannan magana yace haka abin yake wa qala muhammad ibn ka'ab al-qurazi muhammad dan ka'ab al-qurazi yace awwalu man aslama min hadhihi al-umma bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama khadijatu radiyallahu anha khadija ita ce farkon wadda ta fara musulunta ta yi imani da manzon Allah a cikin wannan al'umma wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace innahu sawab wannan magana ita ce daidai inda jama'atin min al-muhaqqiqina a wurin tarin malamai waɗanda suke gogaggu ne khadija ita ce ta fara musulunta sa'annan waraqatu sa'annan abubakrin sa'annan sai ali to sa'annan sai zaidu kun ga anan waɗanda suke kewaye da annabi kenan saboda a lokacin ana yin abin a sirrance ne kun ji hikimar ina fata an gane sai kuma malam ya ce wa qad nashafa haula as-sabiquna fi da'wati ila Allah sirran su ma waɗannan kuma sai suka samu nishadi waɗannan da suka fara shiga addinin musulunci ko sai su ma suka samu nishadin yin da'awa zuwa ga Allah a sirrance su ma a sirrance ne ko suka karɓi musulunci to su ma sai suka samu karsashi da ƙwazo na su ci gaba da yin da'awa ɗin a sirrance faqad aslama ala yadi abu bakr siddiq jam'un min sahaba an samu tarin sahabbai masu yawa sun musulunta a hannun abu bakr minhum daga cikinsu akwai usman ibn affan wa zubair ibn al-awwam wa abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqas wa talha ibn ubaidillah kun ji waɗannan al'asharatu al-mubasharu na lahum bil janna mafi yawancinsu kun ji a hannun abubakar suka musulunta kuma ta yaya ta adda'awatu sirriya ina fata an gane mala yake cewa hum min al'asharatu al-mubashiri na bil janna su ɗinnan ko a sai ce wa ha'ula il khamsa allazina aslamu ala yadi abi bakr siddiq waɗannan mutane biyar da suka musulunta a hannun abubakar na siddiq hum min al'asharatil mubashirina lahum bil janna suna mubashirina lahum bil janna suna daga cikin mutane goma waɗanda ainihin wato aka yi musu albishir da aljanna in ka haɗa duk da shi abubakar su shida kenan to biyar daga cikinsu sun musulunta a hannun abubakar na siddiq ne amma fa ta hanyar da'awa wace iri asirriya abubakar ya same ka a gidanka ko kuma kai ka zo wurin shi akan wata magana yi maka bayani har ka gamsu da haka suka yi ta yi to za ka ji kamar yadda muka faɗi a farko wacce hikima ce ta sa annabi sallallahu alaihi sallama da waɗannan sahabbai suka zaɓi abin da yake shine ƙasa fiye da abin da yake shine sama yin da'awa a bayyane ita ce asalin da'awa ita ce hanya mafi ɗaukaka to yin da'awa a ɓoye kuma ita ce hanya ta ƙasa ba kuma ita ce tafi dacewa ba to amma a nan za ka zo ka ji hikimar na daga ciki ita ce akwai yanayin da in hali ya kama akan ɗauki abu na ƙasa a gabatar da shi a bisa wanda ke sama da shi saboda yanayi ne ya hukunta haka ina fata an gane sai ce wa kana min awa'ilil muslimin daga cikin musulmin farko-farko akwai abu ubaida amir ibn jarrah abu ubaida dan jarrah wa abu salama da abu salama radiyallahu anhu mijin ummu salama wal arqam ibn abil arqam da kuma arkam dan abul arkam wa usman ibnu maz'un da usmanu dan maz'un wa akhuhu da dan uwan shi mai suna qudama wa abdul akum wa akhwahu da yan uwan shi guda biyu qudama wa abdullahi wa sa'id ibnu zaid da sa'id dan zaid surukin umar wa ghairihim da ma dai waɗansu su radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah ya ƙara musu yarda baki ɗayansu waɗannan suna daga cikin farko-farkon waɗanda suka karɓi addinin musulunci mana ya ce wa jami'u ha'ula'i aslamu sirran duk waɗannan a sirrance suka musulunta wa kana yajtami'u bihim ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama mukhtafiyan manzon a ko mutakhaffiyan manzon Allah ya kasance yana haduwa da su a boye yatlu alaihim yana karanta musu ma yanzilu alaihi min al-wahyi wahayin da ya sauka gare shi wa yurshiduhum ila ad-din kuma yana shiryar da su zuwa ga ainihin addini kun fahimta jama'a akwai hikimomi masu yawa wanda za ku ga suna daga cikin inda fenaritin ustazai na ahli sunna da yawa ke faruwa yanzu idan ya ɗauko da awa ya shigo da ita anguwarsu yana isowa da abin sai ya samu kaset ɗin sai danna shi a cikin masallaci sai a fara yaƙi da shi da shi da limamin izala da shugaban agaji da kaza sai su kare a police station da haka duk inda za a ce sai a ce yan salafiyan nan ba abin da suke kawowa sai fitina ran nan shi ma ya fahimci abin kuma ran nan ya iso kuma ran nan ya zo danna a masallaci dalili aya yake da ita mai karfi Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ina fata an gane aya ce mai karfi yake da ita saboda haka aiki kawai in baka bi ba ka kafirce in kuma ka bi dama oho ba ruwan Allah ma da kai Allah ya kiyaye ko kun fahimta jama'a amma ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama sai tafi a sirrance suka musulunta sai je kuma yana karantar da su alqur'ani a sirrance yana shiryar da su a sirrance har sai da aka yi karfi tukuna sannan sai aka bayyana abin takaici yau wannan shine matakin da 'yan shi'a suke bi duk inda suka dira shi kwaya ɗaya ne zai ɓoye kan shi sai tararaka samarin anguwar ya tararaka 'yan matan anguwar sai ya ga sun yi ƙarfi tukuna su da dama ma ba su suke bayyana kansu ba wani ne irin ahalin sunan da zai je wanda shi so yake a mai da abin hayaniya yana ganin an mai da abin hayaniya shine zai tsorata su su bar aƙidar ƙarshen an mai da abin hayaniya kuma sai a fita ce to ina ruwanka da su kai da kake naka an hana ka kaga an gwale shi bukata bata biya ba ko kun fahimta jama'a shi yasa akwai hikimomi waɗanda za su fito a cikin darasin nan a yau insha Allah ta'ala to malai yake cewa walana walana huna fi hadhihi alqissa min as-sira thalath mawaqif thalathatu mawaqif muna da matsayai guda uku dangane da ainihin wato wannan kissa na bangaren siran nan al-mawqif al-awwal matsayin farko da za mu ɗauka natrahu su'alan tambaya ce za mu jeho mu ce limaza budi da'awatu sirriya me yasa aka ainihin wato fara da'awa a ɓoye mu jeho wannan tambayar ita za ta kai mu zuwa ga matsayi na farko aljawabu an zalika amsa dangane da haka sai mu ce awwalan amsa za a dube ta ta gaɓoɓi ne gaɓar farko li'alla yufaji a ahlu makka li'alla yufaja'a ko li'a haka ne li'alla yufaja'a ahlu makka bima ko haka ne yuhijuhum don kada ainihin wato a afkowa mutanen makka da abin da zai firgita su ka kiyaye mutumin da duk wanda ka gani a wannan zamanin an haife shi a cikin bautar gunki ne ina son kusan wannan an haife shi ne a kan ijima'i gaba ɗayan garin babu wani ɗan tawaye ina son ku gane wannan duk garin ba wanda yake ganin wannan abin kuskure ne ni ba zan ba to an haɗu akan haka ko kun fahimta hatta 'yan iskan gari irin su imru'ul qais suna bautar gunki suna zuwa wurin boka ane musu duba suna zuwa wurin kara-kara da kibiyoyin tsafi to me kake tunani rana tsaka ka zo ka miƙe cikin su ka ce jama'a e da lata da uzza kafirci ne in kuka mutu wuta za ku je ga aya ta sauka Allah ne ya faɗa ni ba ruwana ko kun fahimta to ina son ku yi tunanin Najeriya a shekaru arba'in da ta wuce kusan za ka iya cewa ijima'i ne kaf cewa ɗariƙa gaskiya ce cewa su kaulaha da su tijjani jikokin annabi ne kuma duk abin da suka ka gaskiya ne kuma wanda ya musu itirabi wanda ya musu ko ya musu wani karan tsaye wuta zai tafi zai talauci a nan duniya hatta waɗanda ba sa wazifa waɗanda ba su karɓi ɗariƙa ba suna da yaƙinin waɗannan abubuwan ashe ba shi cikin hikima rana tsaka ka miƙe gwaram shi yasa yana daga cikin abin da ya taimaki da a sunnan ta albarka a lokacin ba a yi mata wannan ɗan takifancin ba malam ba'ari shi kan shi ɗan ɗariƙar tijjaniya ne kuma attajiri ne mai kuɗi ba talaka ba mai kuɗi don shanu yake zubawa a mota tan tebur yana kaiwa legas yana siyarwa kaga attajiri ne don haka shi yana da kuɗin ya sai jawahirul ma'ani don a lokacin sai wane da wane ke iya siye don haka ya sai jawahirul ma'ani yana da shi ajiye a gidan shi amma fa shi ma bai kai ya iya karanta shi ba duk da malami ne saboda haka sai dai tabarriki in gari ya waye ya ɗauka ya runguma ya yi shiru ya ɗubi albarkar wannan safiya sannan ya ajiye kai ma makwabci ka zo ka karɓa wani ya karɓa ya je gidan shi kwana uku haka ake ta tabarruki to ana nan a wannan halin fa malam ba'ari ya sauke lawali zai shiga sani sai ya baro ƙasarsu ta sokoto ya to zaria ya zo zai shiga sani wato jawahirul ikilil muktasar juz'i na biyu sai ya taho da jawahirul ma'anin shi malamin shi da ke biya mai karatun fiqhu ya miƙa mishi malamin ma ya duba ya duba ya ce shi ma bai san wannan littafi ba bai iya karatun shi sai malam ba ya ga abin ya ƙara girma mutumin da har yana karantar da lawali da sani amma bai san wannan karatu ba to wannan karatu babban karatu ne sai ji labarin wani alkali a nan cikin garin zaria an ce masani ne shi ya san littattafai ya ce ya je ya same shi da la'asar sakaliya ya ce mishi algafata malam wani littafi ne na kawo a duba mini ya ce na same shi yana harɗe akan kujerar shi ya kwanta sai na miƙa mai ya tashi da ya duba ya duba ya duba su ce sai miƙo mini sai ce ni idona bai iya duba ƙarya ba malam bari ya ce sai na ji na zube wato abin duk da muke tattali da mu tabarruki ma muke muna ganin Allah ya kai ga randa za a samu wanda ya iya karanta shi ya karanta mana mu ji to yau ga wani shi ya san kanshi har ma ya san ƙarya ce kuma yana cewa shi idan shi ma bai iya duba ƙarya ba kaga this is an absolute condemnation malam bari ya ce hankalin shi sai ya tashi ana nan sai wani ya zo daga cikin tikari wato hausawa mazauna makka sai malam ba'ari ya nuna mai wannan littafi kai kai ne daga makka duba min littafin nan da ya duba sai ce wannan littafin ƙarya ne amma ga wani littafi na zo da shi wannan littafin ya yi bayani dangane da wannan littafi ya ce ya fito da littafin malam abdulrahman al-ifriqi wanda yake magana akan afarikatu tijjaniya dan karami ne haka al'anwar rahmaniya bi tawbihi tariqati tijaniya yace da ya bani littafin na karanta yace sai hankali na ya tashi to anan malam ba'are ya ji waccan magana daga wurin alƙalinci ina son ku fahimce da abin ya fara in kai ne ustazu ran nan aka yi sallah zahar miƙiya za kai ka ce to jama'a Allah ya taimake mu da muna ta wahala wannan littafi mun san kan shi ba yau mun samu masana sun ce karya ne ina fata an gane to a lokacin ka karyata littafin wani zai kashe ka kuma in ya kashe ka yana ganin yayi sadaka ga Allah ina fata an gane yayi qurbani domin a nan kasuwar sabon gari akwai wasu zage-zage mutanen cikin garin zare kwado da linzami suke yi suna da jawahir ma'ani ya kai guda goma sha bakwai akan kanta ba karanta shi suke ba su ma ba san- kawai an aje ne saboda tabarruki a nan cikin kaso sabon gari lokacin a wannan lokaci malam ba are da ya ji wannan magana kaga sai ja baki ya shiru har yau yana ƙara neman bayani bai fasa ta ba sai ga wannan littafi ya zo da ya karanta wannan littafi da sai ya tashi ya fasa a fara rikici din da za a iya ce ga hujja amma sai ce sai ya ɗauki littafin sai ya je gidan malam bakar gumi ya ce malam bakar gumi wannan littafi ga shi ka duba shi malam bakar gumi ya duba littafi ya ce gaskiya bai san littafin ba amma fa duk abin da littafin ke faɗi gaskiya ne sai ce to abin da za a yi bari idan na tafi makka zan taho wannan littafin zan taho da littafin nan katan katan shine aka zo da littafin al'anwarun rahmaniyan nan fa malam ba'ari ya ce haka muka rinka bi da malam bakar gumi zaure zaure na malaman ƙasan nan muna zauna da su sai mun tattauna mu ce to kai nazarin wannan littafi za mu dawo bayan lokaci a nan ina son ku dubi wannan ne ce ce adda'awatu sirriya a lokacin mala abubakar gumi was as powerful as ya tafi rediyo najeriya kaduna wato mbc gidan rediyo ya je fasa magana duk hayaniyar da za a yi ma amma sai suka rinka bi soro-soro su zaunar da kai alagafata malam kai malami ne ka san kaza ka san kaza wannan abin gaskiya ne ga littafi kai ma duba kwana biyu za mu dawo haka sai da aka share fiye da shekara ana bin su ɗaya bayan ɗaya ko kun fahimta to sa'an nan fa malam bakar gumi ya fara ishara bai fito karara ba ishara a wuraren karatuttuka har yanzu wasu ba su san me ake faɗi ba ana nan sai malam ya rubuta littafin shi al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a da ya rubuta wannan littafi sai ya aje shi sai ya ki fito da shi ran nan kai Sama'il Idris garin ka bincika nan ka shiga nan sai ka ga littafi ka zo da littafi za ka yi tambaya game da wasu abubuwa kai kanka da ka ga malam ya faɗi sai aka ce ai yau babu karatun Bukhari malam ma ya yi tafiya Saudiya sai Sama'il Idris ya ce to a saurara yana da magana to kaga ustazai kenan yana da akwai magana ya tashi ya bayani ya bayani ya bayani tsaf ina hujja yace gashi malam ne ya rubuta sai wasu suka ce ƙarya ne ba malam ya rubuta ba ɗaliban malam ɗin suka kasu uku ƙarya ne ba malam ya rubuta ba Samuel Idris ne ya ƙarya ya danganta malam wasu suka yi ya rubuta wasu suka ce gaskiya ne wasu suka ce a bari malam ya zo haka aka watse ba sallama ba addu'a ran nan daga masallacin Sultan Bello da malam ya zo aka tambaye shi yaya aka yi kaza kaza ya ce gaskiya ne to me yasa baka faɗa ba ya ce to shi ba ya faɗa ba a yanzu ina fata an gane to a nan ne za ka ji so da dama malam samari idris in yazo yana magana sai ce malam bakar gumi yana bi a hankali a hankali mu da muka zo sai muka fansa mashi yawwa ko ma menene zai to ina fatan kun gane to a nan kun ga wannan uslubin ko shi ne ya taimaki da'awar ta kai labari a Najeriya. A wasu ƙasashe Afirka da ike matasa ne suka fara ɗauko abin ko? Da da wannan gaggawa suka fara don haka da'awar suna ba ta ba labarinta a Afirka a waɗannan ƙasashen. Saboda kawai ran da ya fahimci abin yana zuwa da ba kawai sai ya fara magana. Misali, ka ɗauki ainihin ƙasar Guinea Conakry. Guinea Conakry ɗin nan mafi yawancin malamansu fulani ne yan ɗariƙar tijjaniya yan bid'a masu mummunan ra'ayi akan bid'a matasa suka je jami'ar islamiyya ta madina suka dawo suna dawowa abu na farko sai suka ce ba za su bi limamin sallah ba don ya kafurta ran da suka dawo tukuna ba za su bi limamin sallah ba da su daure su bi limamin sallah ma mana su fara ba'a sai suka ce ina ai yanzu su kadai ne suka zo da abin da yake gaskiya aka yi musu dukan tsiya tukuna aka yi musu dukan tsiya ka kore su da haka in ka shiga garin yanzu babu tasirin da'awar ko misali zarratin a duniya conakry duk wata da'awa da za a je sai dai a je da ita a dunkula da'awa ce a ce musulunci amma a ce sunna an zo za a faɗa da bid'a sai ce irin su wane ne saboda wannan abu to sai ku kiyaye har yanzu ƙauyenku da anguwarku da masallacinku da ba a samu labarin wannan da'awar ba fa har yanzu daidai suke da duk waɗancan su ma kuma kai ma sai ka tsaya kai nazari to annan abin da mana yake cewa abin da yasa ba a fara da'awar a bayyana ba saboda kada afkowa da mutanen maka abin da zai gigita su ko kun gane jama'a asali yanzu fa ba fa wai mutanen ƙasarmu ba sa kyamar boko ba ne da siyasa da aikin gwamnati ba ba sa kyamar su ba ne amma zuwa da abin kai tsaye a ce haram ne ko kafirci shine rikita mutane amma an bi mutane a sannu kana nuna musu ƙazanta suna gani su ma sun san da ita to amma kawo abin bagatatan na son ku kiyaye to amma fa kai a wurinka kana da ayoyi kana da hadisai waɗanda ke bakin ɗinka abin da zaka ce annabi ba shi da ayoyi da hadisai da ke goyon bayan shi cewa Allah ɗaya ne shi ne ma yake da su amma to me yasa bai afko musu ba ko kun gane wannan da kyau jama'a sannan wa yusiruhum alaihi sai su taso akan shi ma'ana da sai annabi ya tayar da su akan shi kenan ma'ana da sai su haɗu su mishi mai su mishi saura su mishi ainihin wato revolution ko kuma su ainihin hallaka shi sannan faya iduna adda'awa fi mahadiha sai su wa da'awar wa'adu menene wa'adu wa idan mau'udatu su'ilan sai su dandake da'awar tun tana tsimman goyanta ko kun fahimta jama'a shine wa ya iduna adda'awa su kashe da'awar su hallaka da'awar ko kun gane tun tana cikin tsimman goyo saboda an taso musu da ita gadan gadan ko kun gane jama'a kun ji mataki na farko da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara yin da'awar a sirrance jama'a kun gane wannan da kyau to kai yanzu sai kai ma ka ɗauki darasi mafi yawancin mutanen da za a samu sun ginu akan abu kuma ku kiyaye ba malamai ba ne ba masu ilimi ba ne idan malamai ne masu ilimi akwai uslubin da ake bin su shine uslubin da ka ji malam ba arewa yau malam bakar gumi idan kana ganin malami akan kuskure ba ka zuwa ka ce mishi malam abin da kake yi ba daidai ba ne yana daga cikin approach da ustazai galibi ba su iya ba sai samu malami ya ce malam hadisin nan da kai wa'azi da shi ran nan da'ifi ne ga littafi kaza ga littafi kaza ka je ka duba sai ce yana da littafin ƙaryar banza kowane hadisi ma a wurin ku ba mai rauni bane amma yayi wa'azi da hadisi da'ifi eh sai ka same shi ala gafata mala bayan kayi wa'azi ran nan na ɗauki wani littafi na ga wasu jawabai shine zan kawo malam ya dan yi mana nazarin littafin nan ya dan ƙara mana bayani ma'ana ka nuna har yanzu ma kai baka fahimci abin ba shi malam shi ya fahimta kai ka ma rikice ne in ka kai mai yayi nazari to ai malamin na bayanin hadisin ma bai inganta yace to ai shine malam naji malam ya bayani akan shi ne to shine kuma yaya dai abin yake in ma ya fito karara ya karba ko kuma ya yan dabarbaru irin na mai son karban gaskiya amma cikin izza eh dai akwai irin su yana so ya karbi gaskiyar amma baya son a fahimci ya yi kuskure to karka tilasta ko kun fahimta gama wannan yana daga cikin matsalolin da dole sai mun tsaya mun yi nazari a kai sa'annan sai malam yake cewa saniyan mataki na biyu da ya sa aka bi da'awar a sirrance likai ko yatakawwanu lidda'wa ansara dan a samar wa da da'awar mataimaka wa awanan da waɗanda za su tsaya mata ya kisuna ma'aha waɗanda za su yi wa da'awar tsayayya wa yahmunaha kuma su tsare ta idza jahara biha rasul sallallahu alaihi wa sallam idan manzon Allah ya bayyana ta wa zahara laha a'da'un a lokacin da makiya za su bayyana gare ta yuhawiluna alqada alaiha waɗanda za su ainihin kwazo ko kokarin hallaka ta kun ga idan ana tafiya a sirrance ba su san me kuke ciki ba ka samu kasar ka bawa ne ya je ya sa kasar ya ji ya ma sa iyafon san da yake ji ka samu littafi ka ba shi ya duba ya yi nazari yanzu yadda ka gamsu da'awar shi ma ya gamsu da da'awar kenan kai kana ci gaba da jawo wasu shi yana ci gaba da jawo wasu kafin shekara ɗaya ko wata biyar kun fafaki abin da kuka fafaka to lokacin da za ku bayyana ta ko ta bayyana to a lokacin nan sai a ga wasu sun bullo mata ashe ba kai kadai bane to galibin abin da matasan mu suke tunani sai ce to yanzu in muka mutu ba mu yada da'awar ba muka je ne za mu ce wa Allah ai wannan tafiyar da kuke a sirrancen yada ta ne to amma wai shi abin da yake gani to ai ba su tashi sun fasa ta ba zama kun fahimta don haka wajibi ne ku san wannan ku dubi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana nan yana da'awar ta sirri ashe an samu wani hamshakin bafade a majalisar fir'auna ya musulunta ashe ita kanta matar fir'auna asiya ta musulunta lokacin da aka taso da annabi Musa bayan ya bayyana da'awar sai ga wani mu'minu ali fir'aun yana cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ku dubi ayoyin nan na suratu mu'min sai ya ɗauke wa'azin gaba ɗaya ta yi fa in ya ku kaziban fa alaihi kazib wa in ya ku sadiqan ya qaumi ya qaumi ya qaumi sai waye gari ya zama shine ne shine madadin annabi Musa ya ci gaba da wa'azi amma me ya faru an yi abin ne ta karkashin ƙasa haka yasa sai zama a cikin fadawa da hakiman mai martabawa ne da sarki ne sai zama hakimi kaza kun ziyarce shi kun ba shi a rubuce kun ba shi a kaset kun ba shi a kaza kun ba shi a kaza lokaci yayi kun buga mishi waya lokaci yayi kun je kun gaisa da shi sai zama a cikin fadar ashe rabi ku ne a zaune amma ba a sani ba sai ran da wata matsala ta taso kuna zuwa fada kuka bayyana kaza sai ga sarki ya ce to zai yi shawara da ya juya sai ai ranka ya daɗe yaran nan sun daɗe suna yin abin nan kuma wallahi ci gaba suke kawo mana shi sarki yana ganin cewa wakilin shi ne ke magana bai san wakilin ku bane ko kun fahimta to amma su matasa abin da za su gani a a fito a bayyana gaskiya ce eh to dan menene za a sanya mata hijabi a fito da ita kawai tsirara Allah ya taimaka shine sai malam yake cewa walakin hadha yahtaju ila tawdihin to kuma don karkai tunanin cewa dukkan da'awa dole ne a fara ta a sirrance sai malam ce to amma kuma waɗannan bayanai da muka yi suna buƙatar wani ƙarin bayani ya kulu sheikh abubakar aljazairi malam abubakar jabir aljazairi babban malami ne littafin minhajul muslim ya ce la dalila liman yara sirriyata da'awa fi biladil muslimin al-yawm من سرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها ثلاث سنوات annabi ya shekara uku yana yin da'awa a sirrance ya ce to a garurukan musulmi a yau babu dalilin da za a sirranta ainihin wato da'awa saboda hujja annabi ma ya yi a sirrance ko kun fahimta domin can tsakanin menene tsakanin kafirci ne da musulunci nan ko tsakanin musulunci da musulunci to babu wani sirrantawa to in kun fahimci wannan uslubin to in aka taho tsakanin sunna da bid'a shi ma an sake kwatanta tsakanin kafirci da musulunci amma misali yanzu ƙasa ce kamar saudi arabia ƙasa ce ta musulmi zalla suna kan sunna dan menene za a ce in an zo za a bayyana kaza sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai a sirrance don me za a ga wata barna da ta fara faruwa cikin matasa ko dattawa ko matan aure sai a ce sai a yi ta a sirrance babu dalili a nan sai a fito karara sai a bayyana ta a yi da'awar a bayyane domin nan gari ne na ne na musulmi da musulunci haka sai ka dubi garin ku da kuke zaune yanzu zaria sokoto katsina sai aka samu ga 'yan mata da 'yan mata sun yi aure a tsakaninsu yanzu wannan ba da'awa ce sirriya za ku yi ba za ku fito ne karara ku yi magana a gidajen rediyo ku kira taron ƙara juna ilimi ku faɗakar ku yi bayanai karara a nan za ku fito saboda me saboda musulunci ya riga ya kafu a wannan wuri to duk abin da zai barazana tumɓuke shi to wajibi ne a kawar da shi wannan abu to amma mutane ne suna musulmi sai suka koma suka zama 'yan bid'a malamai ba su faɗaka ba kafin a ankara mutanen sun juye kaf sun gamsu da wannan bid'a ta juye ta zama musu ita ce addini ita ce nakiya mafi zaƙi a bakinsu to a wannan halin shine maganar da muke na haka ku iya bambancewa don haka malam ya ce to waɗannan bayanan suna buƙatar wani ɗan ƙarin bayani sai ce li annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi manzo wa ashabahu da sahabban shi kana la yusmahu lahum an yaqulu la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah ba a yarje musu su ce la ilaha illa Allah muhammadar rasulullah ba ina fata an gane wala an yu'azzanu ba a yarje musu su kiran sallah ba aw yusallu ba a yarje musu su yi sallah ba kun ga anan gaba ɗaya musulunci ba shi da ƙarfi ko kaɗan kenan walamma kawuyat shaukatuhum yayin da karfin su wato yayin da tattalin su ya karfi amaru bi umiru bil jahr bid da'awa sai aka umarce su da bayyana da'awa fa jaharu suka kuma bayyana din tare da haka fa walaqu min al adha ma huwa ma'rufun bainal muslimina suka haɗu da wahalhalu da cututtukan da sanannu ne a tsakanin musulmi ولذلك to don haka fal aslu fi da'awa al i'lan asalin da'awa shine a bayyana ta amma sirri awa ba shine asali ba wata bukata ce wadda malamai su suka santa masana da'awa su za su ce to a wannan halin ya kamata a sirranta don haka wahiyar istisna'un to gaciya ce ita sirrantawar walaisat aslan ba ita ce asli ba kenan yanzu ashe in za mu fara da'awar muna buƙatar mu samu shawarar malamai malam za mu tafi gari kaza ne dangane da harkar da'awa yaya kake ga ya kamata mu bullo wa mutanen garin nan mu je mu fara al'amarin nan a bayyane ko kuwa al'amarin nan mu fara shi a ɓoye ko kuwa yaya kamata malamai ne kawai suke iya tantance waɗannan halayen ashe galibi ɗaliban ilimi da ustazai masu imani da tsoron Allah da hadda suna buƙatar sai sun nemi shawara idan mun je gari kaza ya kamata mu yi ba ku ganin wani saurayi daga cikin ustazan sahabbai mu'azu dan jabal da makarantu tarihin shi a baya lokacin da zai tafi ƙasar yaman sai da annabi sallallahu alaihi ya nuna mishi in ka je garin ga irin mutanen ga yadda suke don haka ga irin yadda za ka yi da'awa na haka ku kiyaye yadda ake da'awa a nan najeriya ta arewa maso tsakiya jihar kaduna da makamantanmu ba haka ake da'awa a sokoto ba shine ainihin najeriya ta arewa maso yamma ba haka ake a taraba da adamawa da maiduguri ba ita ce najeriya ta arewa maso gabas ko ina sai ka dubi yaya al'amarin yake to galibin abin da yake damun ustazanmu fa jama'a shine wasu jimilla abubuwa da suka yi imani da su sai mutum ya ce a qur'ani ba ɗaya bane ƙasa ba ta Allah ba ce su ba bayan Allah bane haka da Allah ka rabu da mu da waɗannan bayanai kawai za mu je mu gaya mutane gaskiya wanda ya so ya biya bi wanda ya kafirce oho ina ruwan mu amma me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bambance wa mu'azu ibnu jabal inda mu'azu ya girma da inda mu'azu zai je a ina mu'azu ya girma a cikin ƙabila ausu da khazraj waɗanda maguzawa ne ba sa addinin kirista ba sa na yahudanci a halin kiristoci da yahudawa ma ganinsu suke halal ne jininsu halal ce dukiyarsu to yau irin wannan da ake gani ba kowa ba kuma ya zama malami zai je wa irin waɗancan mutanen wa'azi kaga dole a nuna mishi waɗanne iri ne yaya suke ko kun fahimta jama'a don haka kun ga yadda muke da'awa a nan zaria ba fa za ka je cikin garin kano ka yi da'awa haka ba ba za ka tafi cikin garin bauchi kuma ka yi da'awa haka ba idan ka tafi sokoto ba haka za ka yi da'awa ba idan ka koma taraba ba haka za ka yi da'awa ba ashe ya kamata ka fahimci li kulli makanin maqal kowane wuri akwai irin maganar da ake akwai kuma method ko methodology wacce irin uslubi wacce irin kaifiya wanne tafarki za ka bullo musu ko kun gane jama'a akwai garin da in ka je ta hanyar sarkin garin za ka bullo akwai garin da in ka je kuma ka bullo ta sarkin garin to da awaka ta kare ashe wajibi ne a kanka kai da za ka tafi da'awar in ba ka daga cikin ahalul ilmi ka bincike ahalul ilmi tunda gashi malai yake cewa ya ha ahalul ilmi malamai su suka san irin waɗannan yanayi ko kun gane jama'a yanzu mutumin ƙasar saudi arabia idan ya zo zai karantar a aji a nan masha Allahu tabarakallahu amma in yazo zai wa'azi a cikin gari a nan to akwai matsala domin irin uslubin yadda yake tunani daban ne mashhur ɗan ƙasar jordan ne asalin shi daga Filistin. yadda yake gwamnatocin yahudawa sun yi ƙarfi ba a komai sai da iko a can kuma gwamnatoci ne waɗanda suke na ainihin wato kama karya na ƙasashen jordan da sauransu wanda baka isa kai wa'azi sallah a zahar ma ana gamawa sai a tashe ku a rufe masallacin ku tafi yayin kira la'asar ku dawo ana gama shi ma a rufe ku tafi komai a hannun gwamnati ne sai ce to kana cewa ba ku da santa ba ku da ƙa'a ɗakin taro in za ku tara mutanen gari ku yi wa'azi ya kuke na ce titi muke tarewa ya ce kaif na ce ashare al'am muna kusa da share ibrahim al-khalil ne a nan makka na ce mishi kamar wannan share ibrahim al-khalil na ce sai matsaya ya ce mai wa'azi na ce jikin katanga za a aje mishi kujerai ya ce to mutane fa na ce akan titi ya ce wa sayyara na ce ta duru su koma ya ce a to na ce in mai wa'azi ya gama ba za a kama shi ba na ce a ina gwamna ma zai bugo ne ya ce sun ji an yi wa'azi abu ya yi kyau ya ce la haula wala quwwata illa ka gani Allah ɗaya gari bambam idan kai haka a ƙasar jordan ko sallah a zahar aka ka miƙe ka ce jama'a musulmi gaskiya saboda allah irin yadda kuke yi game da sallah ba haka ya kamata ba za ku zo masallaci ba jama'a sai an fara iƙama wannan bai daidai ba annabi ya ce kaza kana gama ba a wuce da kai prison wai baka izini wai baka dalili akan haka kawai ku zo ku same ni yanzu ni limami ne haka wata malam idan aurar da yata don Allah a zuwa daura mana aure in ce a kawo kudin malamai a kawo addu'a malamai a kawo duk in cinye in sa aljihu ana gama zuwa za a jefa ni kurkuku ba ba ka izinin ka daura aure kai gwamnati ne kai alkali ne kai waye ko kun fahimta to yanzu wannan kasar da wannan kasar tamu mai wa'azi a can ya zo nan a tsorace zai rinka yi ba a kama ni ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba waye zai kama ka ko kun fahimta jama'a mamaki suke wallahi wai mu tara titi muna wa'azi eh to ba za a kawo ba na ce ina ce ko gwamna ne to in aka ce ana wa'azi zai kashe jiniyar shi ma a juya da baya ba komai na ce ba komai ko kun fahimta to yadda mu muke mamaki fa eh su kuma mamaki suke su ba don kai yanzu da an yi sallah azhar za ka iya fulge microphone daga hannun liman ka ce wallahi liman ba'adi ta kama mu a yi duk bala'in da za a yi koyi ba'adin koyi ba'adi ba kai sai ka wuce wurin liman din ma kai musu ba'adin ko ba haka ba to yanayi ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka kun ji malam jaza'ire ya ce to lallai sai a lura a wancan lokaci kun ji matsayin da suka kai sai ce wa min hazal mawqif to daga wannan matsayin ko nastafidu ma yali za mu fa'idantu da fa'idojin nan ga su kama haka awwalan na farko annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa wani rai sai abin da zai iya dan haka fa idza umirta bi amrin min umuri da'wa fas'al minhu ma tastati'u idan aka umarce ka da wani abu daga cikin al'amuran da'awa to shikenan sai ka yi kamar yadda ainihin wato za ka iya kar ka matsawa kanka cewa sai ka yi ɗari bisa ɗari yaya ne za ka iya sai ka yi amma fa wafqal manhaj ka dace da tafarkin annabawa kar ka kirkiro wani tafarki wanda zai saba nasu to na daga cikin wafqal manhaj ko shine lura da yanayi din kaga yanayi ne annabi ya lura da shi yasa ake a boye ko kai ma sai kai kana yi kana lura da yanayi din ko an gane saniyan na biyu adamu ta'ajjulin nata'ij rashin gaggawar samun sakamako karkace nayi nayi nayi wa'azin sam mutane ba sa bi na ma daina to ka kai matsayin futur kuma kenan فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المكلف بهذه الدعوة من ظن الله صلى الله عليه وسلم شيء أكا كلفا ونن دعوة كان المقتضي لحبكم لحبه للدعوة dan haka ya kasance shi ne mai hukunci game da yadda yake soyayya shiga da'awa wa hamasihi laha da kuma irin hamasar shi karsashin shi gare ta wa ragabatihi fi istijabatin nas da kuma irin yadda yake kwaɗayin mutane su amsa wa khawfihi alaihim da kuma irin yadda yake jiye musu tsoro ko an yanzura wa yad'u kulla man yulaqihi fi tariq yadda zai gargadi ya kirayi duk wanda zai haɗu da shi akan hanya aw indal ka'aba ko a ka'aba aw fi lijtima'ati ko kuma a wurin taru
so da haka jama'a kun ji to abin da ainihin malam yake cewa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bayi da gaggawa yake so ya bayyana don ana magana akan rashin yin gaggawa ne ta samun nasara ai kaga annabi a irin yadda yake da hamasa da son a musulunta da kaza kaza da sai zama duk inda ya samu kanshi sallallahu alaihi wa alihi sallama an fahimta nan yayi kokarin ya ainihin yi wa'azi akan titi yayi a ka'aba yayi a kaza yayi a kaza sai ce walakinnahu la yatahaddathu illa li afradin ma'adudin sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a halin wa'azin nashi baya magana sai da wasu mutane waɗanda suke ididdigaggu ne musbiran nafsahu yana mai haƙurar da kanshi mu'ajjila lil hadith yana mai jinkirtar da magana al'ilmi ta salari aljama'i a tarin jama'a allazi yuhaqqiqu nata'ij aksar wanda yin magana a cikin jama'a zai tabbatar da sakamako mafi yawa wa asra kuma sakamako cikin gaggawa ila waqtin akhar sai ya jinkirta wannan magana har zuwa wani lokaci ya kono aksara mula'ama wanda zai fi yawan dacewa in ya yi magana a yanzu ya bayyana ta za a iya samu akwai yiwuwar a samu tarin jama'a amma kuma sai an yi hayaniya sai an yi ɗauki ba daɗi in kuma ya jinkirta fa zai iya yiwuwa wannan jinkirtawar da shi ya fi dacewa amma kuma jinkirtawar ta bayyanawa ce ba jinkirtawar da'awa ba don haka ku kiyaye ba ce kakkai da'awa ba amma kakka bayyana a inda ka ga akwai matsalar bayyanawa sai ka yi a sirrance ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. malam yace wala budda an yudrika da'iyatu anna al-khayra wal fitrata salima mawjuda fi jami'in nas babu makawa mai wa'azi yayi kokarin gano cewa alheri da kyakkyawan tunani yana nan a dukkanin mutane duk inda ka ga mutum a ɗan adam to akwai alheri tare da shi akwai kuma kyakkyawan tunani tare da shi me yasa muka faɗa ga malam yace mun faɗa haka ne muna masu dogaro da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam istinadan li hadisin rasul sallallahu alaihi wa sallam kullu mauludin yuladu ala al-fitra kowane ɗa ana haihuwar shi ne akan al-fitra kyakkyawan tunani lafiyayyen fatan alheri duk inda ka ga mutum masharranci daga baya ne ya zama duk inda ka ga mugu daga baya ne amma asali tunanin shi kyakkyawa ne sai yake cewa a ƙarƙashin haka walakin hadhihi al-fitra tu'jabu bil-dhunub wal ma'asi sai dai wannan irin kyakkyawan tunani galibi akan kange shi da saban Allah da kuma zunubi wal wusul ila hadhihi al-fitra to dan mai wa'azi ya kai zuwa ga wannan lafiyayyen tunani da ke ga kowane mutum labudda min al-intimari babu makawa dole ya rinka saurare was sabr da kuma ainihin haƙuri wato za ka je ka samu mutane sun riga sun gurɓace to kana buƙatar ka bi wasu matakaiya na haƙuri da bi sannu a hankali har su kai ga fahimtar me ka zo da shi tukuna a ƙarƙashin wannan lokacin da za ka yi haƙurin ba cewa aka yi fa za ka yi shuru ba a'a in ka samu damar yi ɗaya biyu tare da wani sannan a aikace in ka samu damar gabatar da wani alheri duk a sirrance kana nan kana yi ku dubi mun ji cewa daga cikin farko farkon waɗanda suka musulunta akwai sayyidina Uthman ya musulunta a hannun wa a hannun Abu Bakr to a wannan lokacin Uthman tun kafin ya musulunta mai alheri ne ko da ya musulunta kuma sai ya ci gaba da alheri da haka duk waɗannan area boys da za a amfani da su su yi rashin kunya su yi iskanci usman ya saba ba su suna zuwa gidan shi don haka ranar da ta ɓaci aka ce yau ba musulmin da zai shigo nan makka ya yi umara za a yi yaƙi za a yi tashi hankali amma a lokacin sai suka ce in usman ne shi a bar shi kuna fahimta jama'a kafin ya musulunta mai alheri ne da ya musulunta ya ci gaba da alheri amma a yayayen musulunta a sirrance ya ci gaba da da'awa a sirrance abin da ya saba yi kuma bai saba bai fasa ba don haka yau da aka zo za a yi umra mutanen maka suka ce ba za a shiga ba sai aka ce usman ya je yana zuwa sai suka ɗaga mai suka buɗe kofa suka ce kai ai mai gidanmu ne shiga to sauran fa ustazai ne sai imani ba ko kwabo balle su bayar saboda haka me zai faru ba wanda zai shiga amma fa abin da suka hana waɗancan su shigo su yi shi suka bar wannan ya shiga ya yi kuna fahimta da kyau waɗancan sun shiga za su yi sallah a ka'aba usman ma zai yi za su yi ɗawafi usman ma zai yi duk abin da kuma suka san cewa Usman ba zai yi ba na bautar gunki su ma waɗancan ba za su yi ba amma sai suka bar shi saboda haka kenan na daga cikin adda'awatu sirriya riƙe wasu mutane a sirrance game da matsalolinsu na fata an gane to kun ga wannan uslubi uslubi ne wanda zai tado da alheran da ke cikin waɗannan irin mutanen ko kun gane jama'a sai malam yake cewa dole ne mai da'awa sai ya yi haƙuri da saurari waƙad an gane durba lizalika waƙad daraba lizalika ba'dul mashayikh misalan li ha'ula an samu wani daga cikin malamai ya buga misalin irin waɗannan faƙala sai ce inna man auqada nara thumma tarakaha hatta khamadat mutumin da ya kunna wuta ya batta har sai da ta mutu da kanta na fata an gane wata jama'a akwamar ramad ala asariha bayan da wutar ta gama ci sai ya bi duk inda toka ta wawwatsu sai ya tattara ta sai ce fa inna hunaka man yastati'u an yastakhrija min dakhil hadha ar-ramad al-barid jamra saghira a cikin wannan toka da ya tattara ta za a iya samun wanda zai kwakulo wani ɗan garwashi ɗan ƙarami har yanzu shi bai gama mutuwa ba ya sauƙi ha marratan saniya wanda zai sake kunna wutar karo na biyu an gane litus biha naran dan tawaye gari tokar ta sake komawa wuta wuta wa zalika bi an yanfuha fi hadha ar-ramad qalilan idan ka tona ka tona ka gano ga wani garwashi ɗan kaɗan sai ka ci gaba da hurawa kana hurawa wuta za ta sake tashi ko ba za ta tashi ba za ta tashi sai yake cewa liyazila shay'an min ko ar-rukam dan ya gusar da wannan tari na ainihin toka thumma yantazir sannan ya saurara thumma yuwasilu nafkh sannan sai ya ci gaba da busawa marratan ukhra wani lokacin wa hakaza hatta tazharu lahu shirara saghira haka har dai ya fara ganin tartsatsun wuta ɗan kaɗan asfalar ramad a ƙasan wannan toka ya ba'u alaiha waraka sarira da ya ɗora takarda ƴar ƙarama a kai tashta'ilu sai ta kama sun ta tahawwalu ila narin sai ta tashi wuta ta dawo yadda take menene kuke fahimta game da wannan misali wuta ta mutu amma a cikin tokan nan za a iya samun garwashin da har yanzu yana nan ɗan ƙarami daga shi za a iya tado da wutar ko haka al'umma sun lalace sun lalace sun lalace a cikin kyautatawa da kira da za ka rinka yi a sirrance da alheri da za ka rinka yi sai ka ga wani kamo tsoshi sai ka ga ya zama da'iya a cikinsu mutane nawa ne suka gyaru a gidajen kurkuku waɗanda bayan wa'azi da ake zuwa a nemi su sun waye gari su kan sun zama masu wa'azi amma kafin wannan lokacin an ɗauka su lalatattu ne amma a cikin lalacewar da aka yi haƙuri ana nan ana faɗe ana nan ana faɗe ana nan ana faɗe har aka waye gari shi ya ba da kai bayan ya ba da kai ya ji ya fahimta yanzu wasu yake kira ko kun fahimta jama'a an ce wani ya nemi wata yarinya uwarta na so ya kosai kullum yana zuwa makasudin siyan kosan shine don ya ja hankalin yar ta so shi ita kuma taki to kullum ya tayi sai miƙa naira ashirin ya ce kosai na naira goma ta kunsa mishi sai ce na naira goma kuma ta yi sadaka ya ce sadaka maganin masifa wato yana cikin masifa soyayya ita kuma ta ƙi son shi ana nan ran nan dai da haka sai ta ce kai ka cika mayata ka turo iyayenka dai zan aure ka a shahid sadaka ta yi maganin musiba amma sai da ya ne sai da ya daure ya ta bi a hankali kuma ya ta bi a sirrance da ya fanikin fa da ya hayaniya ya ce ce da Allah ke kenan kullum ba shi gari kaza kaza a'a a hankali a hankali a hankali a hankali a hankali ko kun gane wannan da kyau jama'a ka dubi abubuwa da yawa kamar kullu in ana so ya haɗu za ga an fara ne ana tuka shi a hankali a hankali a hankali yana haɗuwa sai kuma ga ane haka za ka je ka samu mutane masharranta kana faɗin ɗaya kana faɗin biyu kana faɗin uku har a ɗaga kai a saurare ka ya ba za a saurare ka abin da kake faɗi ba sai kayi wani alheri abin da za ka ce yanzu ku dubi irin yadda kiristoci suke da'awa zai su faɗa ba a bi ba sai su nazarin me ake bukatar a wannan anguwar takin zamani sai su kawo takin zamani sai su ba ku me ake bukata inji ne na jajjage ko injin nika sai su kawo ko kun fahimta jama'a duk waɗannan suna daga cikin hanyoyi na tayar da mutane da kuma raya su na'am na'am eh a ai annabi nuhu ma da yayi din yayi a sirrancen yayi a bayyana amma abin da yanzu nake fahimta shine mutumin da ya dade yana a bayyana a sirrance eh ba a karba ba mu ya hana ba zai fito ya bayyana ba sai yayi nazari ya ga idan a sirrance ba a karba ba me zai biyo baya kuma in ya bayyana ba zai ƙara wa wannan taɓar ruwa ba ma'ana al'amari ba zai ƙara rikicewa ba in ya san al'amari zai ƙara rikicewa dole ya haƙura ya ci gaba da yi a sirrancen in kuma ya nazarin to tun da ya yi ya yi ya yi bari ya zai fara bayyanawa babu laifi amma ni na son gaya muku a musulunci babu abu mai sauƙin da'awa abu mafi wahala a ƙarƙashin da'awa shine karantarwa domin ita da'awa tana da hanyoyi masu yawa da ake isar da ita wasu mutanen za ku zo musu da'awa kar ku je musu da siffar ku malamai ne ya kamata ku fahimci wannan za ku je musu da wata matsala ne wadda za su fahimci dangantakar ku da gwamnati a ce kuna da likitoci a ƙarƙashin asibitin jami'ar ahmadu bello sai ku samu likitoci guda biyar ku nemi shawarar su a tara kuɗi kamar dubu ɗari biyu a sai duk magungunan da aka san cewa cututtukan da mutane gama gari suke fama da su sai a tara sai ku samu ainihin mota sai ku ainihin tafi kuna zuwa ku ce kun zo ne daga jami'ar ahmadu bello ga waɗannan manya-manyan likitoci sun zo su gaida mai martaba sarki kuma ana so a taimaka wa jama'a shi don haka sarki ya yi shela game da yaya al'amari zai kasance a taimaka wa jama'a su taru a gidan sarki gobe da safe kafin gari ya waye an dan kafa wani temporary tenti ko kuma an sarki ya ba da wani abu
an shiga za a gana da sarki a ga an zo mishi da wata alkyabba da wani rawani an kawo ta yan dubu goma an aje wa sarki na fata an gane amma fa duk a nan likitoci ne daga asibiti ba masu wa'azi ba na fatan ku kiyaye wannan likitoci ne daga asibiti kuma ko gwamna in ya ji wannan abin zai yi musu kowa ya ji wannan abin zai ce ƙarya ne a ƙarya ba ne so da haka shi kenan an gama waɗannan abubuwa wata ran sai likitocin nan sake kewaya sun zo za su gaida mai martaba ne kuma wasu malamai sun ji labarin sun zo sun kawo kaza sun kawo kaza malaman nan sun yi farin ciki irin yadda sarki ya karɓi jama'a na haka likitocin nan za su zo da wasu malamai za a karɓi waɗannan malaman ta hanyar likitocin ko ba za a karɓa ba za a karɓa in aka karɓa malaman suka yi wa'azi sai zama kuma ashe suna da wani tsari na su gina makaranta aji biyu rak a garin ce don haka mai martaba malaman nan sun ba mu shawara a matsayin mu na yan boko masu hali cewa mu gina makaranta aji biyu a garin nan naka su kuma za su ba mu cikin almajiransu da za a hada da jama'a ka ana karantarwa abu zai karbi ko ba zai karbi ba amma kun ga uslubin da aka biyo musu ta me ta likitoci ne wasu da takin zamani za ku biyo musu haka dai gwargwadon yadda al'amari zai kama jama'a su amma galibi kawai muna zuwa ne a busassun masu wa'azi madararmu mun shiryo ayoyinmu duk mun karanta tafsirin ibnu kasirin da ibnu qayyim da duk mun tattali maganganun da za mu faɗi ina fatan kun gane bari gaya muku sirrin ɗan adam ko yaro ne in baka biya mishi bukatar shi ba ba zai biya maka taka ba kusan kana da yaro karami ka yi kokari karkai wasa game da abin da ya shafi kayan wasan shi kai a wurinka aikin banza ne amma shi kuma a wurin shi wannan bai gaza daga duk wani kayan aikin likita ba kai a wurinka wannan littafi da jakan makaranta shi yake da muhimmanci a wurin shi shi kuma yana ganin littafin da jakan makaranta fa wani aiki ne ka sa shi yake maka ba kan shi yake wa ba wannan wasa shi ne yake da muhimmanci to kai ka yadda ka fahimci yadda ya fahimta na haka ka samo mai keke tara mishi kayan wasa yanzu ka nuna aikin shi yana da muhimmanci a wurinka to kai ma zai ɗauki aikinka na zuwa makaranta da ɗaukan jakan nan da muhimmanci don yana ganin aikinka ne tunda kai ka damu da je makaranta shi kuma ya damu da wasa kaga wasa aikin shi ya damu da shi kamar yadda aikinka da kake so ya yi maka shi ne karatu in ya zama yaro kenan ne kuke tunanin babba mutane ne amai da gudawa ya zo wa ƙauyen duka ƙauyen ba su wuce mutum ɗari biyar ba ana ta fitar da mutane gawawaki suna mutuwa nan ɗauki mutum a jaki za a kai shi asibiti kafin a kai shi ya mutu sai ga ku da motar kungiya kun zo da lasifikoki kun shigo garin wa'azi wa'azi saurare ku kun fahimta wa'azi saurare ku amma ana haka sai a gan ku da mota ce cike da likitoci kuna zuwa ku fara taimakawa jama'a in suka warke kuka zo kuka ce za su yi wa'azi za ku yi wa'azi ba su ne za zama yan agajin wa'azin ba sai da haka ku rinka fahimtar matsalolin jama'a first kafin matsalolinku ku this is the same problem da ya saka shugabannin kasashen matsala shine kullum matsalar su suke gabatarwa fiye da matsalar jama'a duk mutumin da kake so ka mallaki tunanin shi ya bi ka ko ya bina ka sai kai mai maganin menene ya dame shi za ka je gra kana neman auren yarinya in za ka tafi daɗi ka sai mata lemo a gra ka sai mata lemo za ka tafi taɗi amma an ka taho cikin garuruka irin namu muciya ce ka ji daurawa za ka zo taɗi sai ka sai lemo da ayaba ta fito a guje sai ka miƙa mata shiga da wannan sai ga ta shiga tana tsalle ta daɗe ba ta fito ba me yasa ana rabawa ta ɗan fara cin nata tukuna saboda abin ya zo at the right time haka ne ko ba haka ba amma ka je da lemo da ayaba wurin bujewa ka da ke GRA to ita kuma FGRA abin da take so ka rinka yi mata text kana faɗin maganganu masu daɗi da tayo text da dumi shi ka yi reply ita abin da take so kenan ba ta bukatar ko kwabo ko ka fahimta to ita kuma wannan ta cikin gari fa ina ma za ka yi text ɗin duk gidansu ba wadda take da waya so ina son ku rinka fahimtar yadda ake mu'amala da mutane to na daga cikin kuskuren da nake ta magana a nan shine mu'amalantar mabambantan mutane da usulubi ɗaya saboda kai an haife ka a daurawa ko hayin ojo ko cikaji ko dogon bauchi yan matan da ake nema a nan zuwa ake taɗi ana kawo naira ashirin ana basu wata munasaba sai ta haɗa ka da 'yar gidan wani gwamna a wani yanayi ta nuna tana son ka da ka je ka gama taɗi da ita sai ka kawo kuɗi ka bata sai ta kyalkyale da dariya ta ce menene wannan ka ce a ga wannan kya ɗan sai ko ɗan lemo mana sai ta ƙara dariya ta mai da kai mai bucan sai ta koma gida in har ta tabbata tana son ka sai ta tunanin to yanzu ya za ta yi ta polishin ɗinka tukuna ya za ta yi ta gyara kama ka zama daidai da ita tukuna ka rinka tunani irin nata ya za ka kawo kuɗi ka bata in gaban ƙannanta ne da yayyanta ai ka kunyata ta amma ita kuwa ta sai a je ana labari a wani saurayin ta ya zo da sababbin kuɗi haka ne ko ba haka ba kuna fahimtar yadda al'amarin yake saboda haka kowanne ɗan adam akwai uslubin da ake bi da shi idan baka bi da shi a haka ba kayi kuskure ku kiyaye wannan yanzu a cikin GRA za ka ga akwai masallaci to in ka je za ka yi musu wa'azi kar ya wuce minti goma ka yi musu a takaice a tashi a tafi amma in ka je ka tara ustazai a cikin gari a yi awa uku amma nan ka same su wannan profesa ne wannan dokta ne wannan manaja ne wannan kaza ne wannan kaza ne wani ma da an yi sallama kawai miƙewa yake yana tafiya sai da ya ji an miƙe za a magana sai sai ya ɗan tsaya haka rabin kafar shi a tsaye rabi a tsugune to minti goma shi kenan kai fasin message ka bari amma an kace to ga wasu ayoyi guda goma sha biyar za mu karance su yanzu kuma ma za mu shiga tafsirin ƙurɗabi mu ji me ba ya fara cewa a tuni zai tafiya baka wuri ya ce irin kanin da bai da aikin alaikum salam azam don gaskiya wanda yake da basira wannan shi da constitution kwatar wata na'am wa'azi Allah ya saka amam akwai wani abu da ya faru ne da ni a ABU recently Now.
ne na ABU na'am kafin ya tafi yana da gemu shi dogo na'am ya gama ya je lokaci na'am
kan sai ya kasance kuma an yi consequently ya dawo sai na ga gemu ya rasu na'am haskan baya da nan shi ne wannan gemun jinka ana hanawa ne a lokacin na'am ya ce a to lokaci kuma akwai gina da ake har da giya da sauran Haka.
kashin nawa shi ne ustazai da suke tafiya a waɗannan wurare su ne za su nufin canji haka
to ni ganin cewa da awa ɗin ne mu ne ce ni ideas namu da kuma addinin mu gaskiya da ya dawo da yakin gemu din ya dame ni kwarai da gaske to wannan ya dace a yi hakan sa'annan an bai dace ba yaya za mu yi yakin canji a irin waɗannan complicated wurare
wato ka samu kanka a yanayin wasu mutane da zai sa kai kuma har sai ka yi compromising wato sai ka sassauta wata siffa taka ko kuma wani abin nan wannan bai halatta ba musamman misalin da aka yi don ka je law school ka je ka aske gemu ko ka rage gemu shin su ne suka kawo sharaɗin haka ba su ne suka kawo sharaɗin haka ba amma ƙarfi da suka yi a wurin shine suke kyare mutumin da yake da wannan siffar ma'ana barin su kafirai da fasikai da suka yi ƙarfi a wurin to wani zo da dogon gemu gashi ya zo law school sai a yi ta mishi dariya da makamantan haka amma ko kaɗan wallahi tallahi ba sharaɗi ba ne saboda law school ta buwari da ke ainihin abuja jama'a da ni aka fara ta na kauce ne kawai babu wani abu komi kala zarratin makamancin haka a wannan lokacin kuma ma saboda ana murnar an buɗe ta a lokacin abacha 97 ko 98 mutane sun zo daga kusan ko'ina da different background da gemuna da yankakken wandona da haka da komai nake zuwa ni ban taba ji ban taba ganin haka ba ga 'yan mata da manyan hijabansu graduate ne na lo da sauransu ban taba ganin irin haka ta faru ba so ban san me ya faru daga baya waɗannan abubuwa ba sai dan ƙarfi da tattaruwa da suka yi da wannan dina da ake yi a wannan dare a ce kaza a ce kaza akwai 'yan mata da yawa sun yi scaling through duk wannan jina ɗin kuma duk waɗannan abubuwa da ake cewa in dai mace ce ko liman ne ubanta sai ta yi zina in dai namiji ne kowane ne shi sai ya sha giya wallahi duk ƙarya ne domin ba official doka a idan ya zama kuma za a yi graduating naka ka fito as a lawyer amma sai kuma ka samu kanka a irin wannan indecency to babu shakka wannan profession din babu mutunci a cikin shi amma abin da yake faruwa raunin imani ne yake bayyana a lokacin da zaran ka je wurin ka ga yanayin wurin kai kuma dama kana da rauni ku kiyaye wato abin da kake a ciki dama baka da yaƙini da ka nuna ba a ciki sai ga ka fara kurba jeni sai ga ka fara kaza madadin ka yi kokarin bayyanar da kanka a duk inda aka same ka a matsayin wannan ita ce al'adarka wannan shine addinin ka kuma alfahari kake da shi kamar yadda za ga kusan duk kiristan da ke wurin galibi har da gayya za ga wanda baya rataye cross ma sai ga yazo yana rataye cross a wurin yana me yana izzantuwa da addini shi a lokacin da mutanen mu suke kaskantuwa da nasu addini to gaskiya saboda Allah wannan ba shi daga cikin uslubi na da'awa misali za a tura ni da'awa jihar anambra a ce to waɗannan mutane gaskiya saboda Allah sai na rage gemuna waɗannan mutane ko sai na aske gemuna waɗannan mutane sai sun ga ina zama ina shan giya tare da su sannan zan yi da'awa a tsariya ne ba za a kai ga wannan matsayin ba in kuma har ya kai ga wannan matsayin to kar kai da'awar ya waje ba mutane su gane wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to malam yake cewa fa yatafayaru ala wajhihi baqayar ramad wa yatanasaru jamar allazi yumkinu al-istifadatu minhu sai ya zama wannan ainihin garwashi da ke cikin toka wanda zai yiwa iya amfana da shi sai kuma ya tartsatsi sai ce wa haka za sha'anu da'awa ilallah haka al'amarin da'awa zuwa ga Allah yake man ya ta'ajjalu wanda biyu ya gaggawa ya burru aksara mimma yanfa'u sai ya cutar fiye da ainihin amfanarwar da zai yi wa man ya ta'anna wanda ku biye sannu sannu wa yasbiru yayi haƙuri wa ya amalu ala izalatin rai ya yi ƙoƙari dangane da cire tsatsa anil kulubi da ke jikin zukata Allah ya huwa karrama da wanda yake kamar toka ce hatta ya sula ila ko jadwatul qalbi har sai ya kai tushen zuciyar wato zuciyar da ke da zunubai zunubai sun kewaye ta to kafin sako ya shiga wannan zuciyar sai ka yi ta kankare wannan kafin sako na wa'azi ya shiga sai ka yi ta kankare wannan tsatsa ta zunubi ka kiyaye wannan sai ka yi ta kankarewa sai ka yi ta kankarewa haka idan ka samu garwashi mai ke fara lullube shi in ya daɗe toka idan kana son ka kai ga wutar me za ka yi za ka yi ta kankara a hankali kana kankara toka ko to sai malam yake cewa in kai gaggawar garwashin ya fito sai ka samu guduma sai ka daki wannan ainihin wato garwashi za a samu wuta ko ba za a samu ba amma za ta yi tsalle ta zo ta kona ka amma an ka bi garwashin a hankali kana kankara tokar fa za ka kai ga garwashin ka amfana ko to haka duk sanda za ka yi da'awa kasancewa tsatsa ta zunubai ta kewaye zukatan mutane sai ka yi ta bi a hankali to a hankalin nan ne matasa ba sa fahimta sai su ce wai tsoro ne ake yi sai ga cewa kawai a yi fito na fito don da haka ne kawai za a yi nasara misali yanzu kamar wannan law school da ake magana abu na farko da muke so shine a matsayinka na musulmi duk abin da ka je kana karantawa a same ka kai zaƙaƙuri ne a wannan fagen abu na farko da ake so da kai kenan kar ka sake a ce kana cikin yan past degree kar ka sake a ce kana cikin yan third class abin da ake fata mafi karanci a same ka shine kana cikin yan tutu amma an so samu ne a same ka tuwon ko first class sannan a samu tuwon din a jikinka a samu first class din a jikinka in aka taba ka a ji ka fara quotation a ji yadda kake da articulation wajen magana a ji ka san me ake ciki you are up to date you are current to a wannan lokacin bari ka ji da za su ganka da gemu da za su ganka da dogon riga wallahi ƙarya ne su rena ka amma galibi za ga ustazanmu da ke da son addini da siffarsu ta addini duk inda aka je sai gan shi shine a baya baya kuma in ya shiga cikin yan boko a law school ne ko a ina ne a ina ne madadin ya gane nan ba tafiya ake irin ta ustazai an riko bulugul marami ana tafiya haka wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna ba nan ba hauna ake ba nan tafiya ake bil izzi kana taka ƙasa ne saboda mai kai ne lauya duk ɗan boko yana taka ƙasa yana takawa ne yana gaya mata yawan digirin shi da yawan fahimtar shi da cewa a cikin sa'o'i shi fa ya fi su to ko baka kira wannan girman kai baka kira shi izza to duk wanda ya ɗauki wannan izzar kuma aka same shi ba empty ba ƙarya ne wallahi tallahi saboda siffar shi ta addini a rena shi don ni na sha gwada haka za a tafi wurin taro zan dira tun da nake ban taba zuwa wani taro da shirt ba ban taba zuwa da t-shirt ba ban taba zuwa da hana sallah ba ban taba rage gemu na ba kuma ban taba ɓoye identity na ba zan isa amma in na isa tun daga shiga wurin yanzu fa na san ba ka'aba na shigo ba salamun qaulun min a'a zan shiga da izza ne ina taka ƙasa dan ne dan haka ake a wurin su girman kai suke to kai sai ka shiga da izza mutum ya kira ka da wani suna ka kyansa ka ce mishi a ni kaza ne ni ne dokta wani da za ka kira ni wani kawai na gaya muku professor muke da shi na english language yaro ya shigo ya ce good morning sir sai ya banza da shi ya ce morning sir ya ce get out get out mutum sai this professorship I got it from my father's house ya ce good morning prof ya ce yes what can I do for you na ce eh haka ne haka ne a boko ko to dole ne ustazai daga philosophy na ustazanci zuwa philosophy na boko to in ka samu kanka law school ne engineering school ne chemical engineer wane ne wane ne wane ne ka gane nan yanzu girman kai ake amma kai musulmi haramun ne kai girman kai to akwai izza shine in ka to ka rinka tafiya ɗe ɗe ɗe ɗe in ka ga wani yaro sai ka miƙa mai tafan ka ce rike biyo ne amma kaga nan ana tafiya kowa ustazin imanin rike littafin shi yake da hannun shi kuma ba a ganin ka kaskantacci to amma nan yanzu student ɗinka ne a engineering kana tafe ya zo excuse me sir sai ka ce zo mu je office sai ka ce rike wannan ka miƙa mishi kawai sai ka tafi hakan din ake yi a boko sannan a gane kana da daraja ba in ka ci gaba da rike littafin nan ture na ka ba su za ce da gidaje ne amma kana nuna musu wadan girman kai a wurinsu amma kai izza ce ku sai a gane sannan kane kana lacca kana cewa a lokacin da muka je wani kos a faransa a lokacin da muka je wani kos wata baturiya ta kuskure mu ne ma muka gyara mata lambar girmamawa kun ganta ka dan zo musu da dan wani medal haka haka misali ko kun fahimta to ba za a yana ka ba amma galibi ustazan mu wani sai tafi zai je lecture hall rigar shi bai goge ta ba tsakani da Allah bai goge rigar shi ba zai tafi takalmin shi wata uku bai shu shaina ba wata uku takalmin shi bai shu shaina ba sannan kafar shi wani ma da silifa zai je silifa na wanka da shi zai tafi kafar shi da kauje kwanan shi tara bai shafa mai ba kamar kadangare ka gaya min yaushe no ina son ku gane su yadda suka gari ka da yadda suka ji ka shi ne yake nuna nauyinka akan mizani ina son ku gane ba wai imaninka ba domin nan ba fage ne na imani ba su ba sa dilin da imani sannan duk abin da aka zo in an cancanta a yi magana ka miƙe in ka tashi za ka yi magana ka tsaya ka yi polish english ka yi turanci mai kyau sannan ka rinka making point to wannan zai sa wallahi duk siffar da kake da ita ba za ka wulakantu ba eh eh aha eh saboda baka hannu da mata eh to eh, tun da ya san cewa asalin abin da ya haɗa ku bai same ka empty ba ko kun fahimta abin da ya kai ka wurin ka a same ka empty ka a same ka a third class ka a same ka a pass the worst a same ka a very good very good amma the best shine ne excellent to ba wanda zai rena ka so da haka dole ne ustazan mun accounting ka tafi kana karanta ko management ko economics ko geography ko biz admin ko wane ne a same ka zanzan kake amma galibi barin gaya muku daga cikin matsalolin wasu ustazan mu ya taho ebi yana karatun accounting sai kuma ya ce wai lokacin zai fara haddar qur'ani to sai ya zama ita haddar ta ɗauke mishi karatun baya samun yin karatun yadda ya kamata sakamakon haka sai ya zama ustazu ne yana da kari over guda biyar sai ce to duk wanda yake da kari over guda biyar ba zai shiftin daga wannan level zuwa wancan ba sai kuma yace to shikenan yau za a yi jihadi a makaranta jihadi week yau za a yi zanga-zanga sai a zo a bincika karshe sai a ji ai bai da gaskiya ne shine yake sai mai da abin jihadi ko kun fahimta jama'a to gaskiya ya kamata mutanen mu su dawo cikin taitayinsu Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai mun zo karatu na gaba a ci gaba din insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk